الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله bayan haka muna wa Allah madaukakin sarki godiya wanda cikin ikonsa da kaddarawansa ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan yammaci na asabar wanda yake daidai da ashirin da biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya lullube mu da rahamarsa a wannan wuri mai albarka ɗaya daga cikin ɗakunan ibada shine masallaci na wannan wato masjidin da'awa kuma inda za mu tashi yau shine maudu'inmu shine magana akan abin da ya shafi tsai da sallah kamar yadda a ayar da muke ciki cikin suratul baqara aya ta 177 aya ce da take mana bayanin haƙiƙanin imani imani ba zai taba zamowa imani na hakika ba imani ba zai taba tabbatuwa ba sai da tsayi da sallah ba yin sallah ba akwai masu da'awan imani cewa su mummine ne su musulmai ne suna sallah amma sallah suke ba tsayi da sallah ba akwai bambanci kuma tsakanin yin sallah da tsayi da sallah to ubangiji madaukakin sarki yayi umarni ne da tsai da sallah ba yin sallah ba saboda haka ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون jazakallahu khairan Allah ya sanya mu a cikin waɗannan masu waɗannan siffofi da Allah ya zana waɗanda su ne masu imani na gaskiya imani na hakika ubangiji Allah ya ce imani ba shine fiskantan mahudar rana ba ko mafaɗar rana kawai shine ka zama mumini a'a imani ya hada da wanda sai mutum ya yi imani da Allah na gaskiya sai mutum ya yi imani ya gaskata tashin kiyama gaskiya ne wanda ya yadda kuma tashin kiyama gaskiya ne wasu ababen na saban Allah da wasu abubuwa na barin abin da Allah ya ce a yi ba zai yi ba saboda ya yadda kiyaman nan gaskiya ne kuma ya yi imani da mala'iku cewa gaskiya ne kuma daga cikinsu akwai masu rubuta ayyukan mutane duk abin da kake suna gadi suna rubutawa ya yi imani kuma da littattafan da Allah ya saukar gaba ɗaya wa dukkan annabawa sannan ya yi imani da dukkan annabawan da Allah ya aiko wa atal mala ala hubbihi sannan imani bai tsaya nan ba kadai ya hada da ba da dukiya akan kana sonta wannan duka ayyuka ne na imani mumini ba marowaci bane mumini mai ba da abin da Allah ya bashi ne wajen taimakon addinin Allah da bayin Allah ya ba wa ainihin yakan ba da makusantansa na jini suna da haƙƙi a ciki waliyatama marayu suna da haƙƙi cikin dukiya da Allah ya baka wal masakin hakanan miskinai wabnas sabil hakanan matafi da guzurin sa ya yanke wa firriqab hakanan wajen yanta bayi da fansa ga waɗanda aka rubuta musu fansa ka biya yanda za su fanshi kansu ko wanda aka yi garkuwa da su ka biya ka ‘yanta su ka cece su duka wannan yana daga cikin ayyuka na imani wayannan suke nuna mana imani ba kawai sallah ba ne ko faɗin kalmar la'ilaha illallah ka ce kai musulmi ne shi kenan dole sai da aiki sannan daga ciki dole kuma Allah ya ce wa aqama salah wannan shine mu na yau kuma suke tsai da sallah imani ba zai taba yiwa ba sai da sallah domin sallah ita ce ginshikin addini idan babu babu sallah to babu addini dan haka ubangiji yace wa aqama salah ai addaha ala akmali wajhin wato ya bada sallah din bisa fiska mafi kamala wa akwamihi kuma fiska mafi zamowa daidai ya dawwama a kai kamar yadda ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da tsayi da sallah a cikin suratul an'am aya ta saba'in da biyu Allah ya ce wa aqimu salata wattaquhu wa aqimu salata wattaquhu وهو الذي إليه تحشرون
Ubangiji Allah ya ce ku tsai da sallah galibi in an zo maganar sallah zaka ga Allah yana magana ne akan a tsaida ta aqimu aqimu ba sallu kawai ba ku yi sallah a yayin da wasu sallah kawai suke yi amma ba sa tsaida sallan shi kuma Allah cewa yi a tsaida sallan a yi ta daidai wannan ubangiji a wannan ayin ya ce wa aqimus salata ku tsayi da sallah ku daidaita ta ku yi ta daidai yanda aka karantar da ku yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin ta annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake sallah irin sallah ta annabi zaka yi da nutsuwa da daidaituwa da sunnoninta da mustahabanta kome ka tsaya ka yi ta tsaf yadda annabi yake yi to Allah ya ce ku tsai da sallah wannan shine tsai da sallah wattaquhu Allah ya ce kuma ku ji tsoron Allah abinda Allah ya ce ku yi ku yi abinda Allah ya ce ku bari ku nisanta ku bari wa huwa allazi ilayhi tusharun shi Allah nan fa shine wanda za a tada ku zuwa gare shi bayan mutuwa kuma zai muku hisabi kan duk abinda kuke aikatawa wannan aya ko wannan umarni yana nuna kulawan da Allah yayi game da al'amarin sallah da kuma kima da sallah take da shi a wajen Allah azza wa jalla ta yanda yake nuna cewa abinda ake nema ga musulmi shine an yuqimaha haqqal qiyam ya tsaida sallan nan yayi ta daidai haƙiƙanin tsaida ta saboda haka yayi sallah sallah irin yadda shari'a ta shar'anta da sharuɗanta da rukunanta da wajibanta ya zo da khushu'inta kar ya zo yayi sallan yanda aka siffanta amma kuma ba khushu'i ya zo da ita da kushu'i da mustahabbanta da ruhinta ya yi sallan da zuciya wacce take halartacciya ba yana sallar zuciyarsa tana wani waje gaba ɗaya ba har ya gama bai san me yake ba ko raka a nawa yayi bai san me ya sallata ba hatta ya kunu laha asar ana so sallar nan har ta yanda za ta yi wa mutum tasiri a rayuwarsa ta yi tasiri a ɗabi'unsa domin idan mutum yana tsaye da sallah to sallar nan takan yi tasiri cikin ɗabi'unsa halayyarsa takan hana shi miyagun ayyuka miyagun ɗabi'u munanan halayya in dai mutum yana tsai da sallah yadda ya kamata to za ka ga ɗabi'arsa da halayyarsa daban saboda ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce inna sala wa ƙime sala inna sala ta tanha
ولذكر الله أكبر
Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce sai da ya kawo nunu taukid, nunu na ƙarfafa magana, ya ce lallai ita sallah kuma wa man asdaqu minallahi ƙila ba wanda ya kai Allah gaskiyar magana. Allah ya ce lallai ita sallah tanha anil fahsha'i wal munkar tana hana ayyukan alfasha. tana hana ayyukan munkari munanan ayyuka sallah tana hanawa sai dai in ka ga sallar ka ba ta hana ka wannan to akwai matsala a sallar ko dai baka iya sallar ba ko kuma ka iya sallar ba ka yin abin da ka sani ka koya yanda ake yin tamba haka kake yi ba amma in za ka yi ta daidai ka tsaida ta yanda ya kamata to tabbas za ta hana ka alfasha da munkari fasalatu lati tanha anil fashai wal munkar saboda haka 'yan uwa mu gane sallar da take hana alfasha da munkari ba fa kowace irin sallah bace sallah ce wacce ake yin ta irin ta shari'a wanda ake yin ta daidai yanda shari'a ya tsara akan lokacinta da sunnoninta da mustahabbanta da komai nata ana yin ta daidai bisa karantarwar shari'a da kushu'i wanda mai sallar a cikin sallar yakan fiskanci Allah a sallar da zuciyarsa baki ɗaya. to irin wannan sallar ita ce take hana mutum alfasha take hana shi munkari duk aikin mummunan aiki zai ji yana kyama bai so amma in ba irin wannan sallan ba to zaka ga mutum yana ta sallah shine cuwa-cuwa shine cin haram shine zalunci shine zubda jini shine ta'addanci shine ayyukan kaba'ira manya-manyan laifuffuka zina da sauransu duk kuma yana sallah an ka bibe ka ga musulmi ne kuma yana sallah to wannan sallar ba daidai yake yin ta ba sallah ce irin ta shari'a ba domin in yana yin ta yanda ya kamata ya ba ta hakkinta da kushu'i da halarto da zuciyarsa a cikin sallar to za ta dinga hana shi alfasha da aikin mummuna da munkari duk wani mummunan aiki da abubuwa waɗanda suke masu halakarwa saboda haka wal ilmu inda Allah Allah shi ya sani amma yawancin sallan mutane salla ce da wacce take la ruha fiha wala khushu salla ce da babu ruhin sallan babu khushu'i a cikinta shi yasa zaka ga ana sallar amma sallar ba ta bambanta shi da wanda ba musulmi ba yana sallah amma duk abin da Allah ya haramta ayyukan alfasha yana yi kamata ya a ce mai sallah ya nisanci waɗannan sallarsa ta hana shi alfasha da munkari dullana sau biyar za ka zo ka gana da ubangijinka ka tsaya a gabansa kana ganawa da shi kana roƙonsa ihdina siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya madaidaiciya siratal ladzina an'amta alaihim hanyar wanda kai ni'ima gare su annabawa da salihan bayi gairal magdubi gairil magdubi alaihim waladdallin kana roƙon Allah banda hanyar batattu hanyar yahudawa hanyar nasara to duk wanda yake sallah yake bata hakkinta to zai rabauta sallar nan za ta hana shi alfasha shi yasa ubangiji in ya tashi umarni da sallah sai ce mana mu tsayi da sallah ba cewa yake yi sallu ku yi sallah ba to su kuma mutane kawai sallan suke yi za ga wani ya shekara da shekaru yana sallah amma har yanzu bai iya sallar ba shi dai tunda ya tashi tun tashinsa iyaye da kakanu suna sallah kawai shi ma yana sallah kuma bai damu ya koyi sallan nan ba ya san hukunce-hukuncenta ya san me yake bata ta da sauransu to ta yaya zai rabauta ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce kad aflahal mu'minun ubangiji na الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون jazakallahu khairan Allah ya sanya mu a cikinsu ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa qad aflahal mu'minun Allah yace mu'minai sun rabauta mu'minai sun rabauta suwaye wa'annan mu'minai masu samun rabo wanda za su rabauta da gidan aljanna su samu abin da suke so a tsare su daga duk abin da ba sa so Allah ya ce su ne allazina hum fi salatihim khashi'un bai ce masu sallah ba sai ya ce waɗanda su ne a sallolinsu suke khushu'i suna masu khushu'i a sallansu suna sallar da zuciyarsu ba suna sallan bane a rafkane yana sallah amma duk hankalinsa yana ofis ɗinsa ko kasuwansa ko wani abu daban kuma ba zai yi sallan a lokan lokaci ba ko kuma ba nutsuwa ba daidaituwa kaf kaf kaf an yi an tashi to su muminai masu rabauta su ne masu kushu'i a cikin sallarsu kuma su ne waɗanda suke anil lagwi mu'ridun game da abubuwa na lagau suna kau da kai suna bijire wa duk wani abu na lagau maganan batsa maganan da ba ta da amfani wallazina hum lizakati hum fa lizakati fa'ilun kuma daga cikin sufofinsu su masu rabautan nan su ne waɗanda suke ba da zakka game da zakka na dukiya suna ba da ita in Allah ya ba su dukiya ta kai nisabi sukan ba da haƙƙin zakka sannan kuma game da kawunansu suna tsarkake kawunansu daga dauɗa na zunubai na sakaci da sallah na watsi da addini da ayyukan saƙo sukan tsarkake kansu wallazina hum li furujihim hafizun kuma su muminai din nan masu rabauta su ne waɗanda game da al'aurorinsu suna tsare al'auransu ba sa sa ta sai a inda Allah ya halatta ba sa zina ba sa liwaɗi ba sa maɗigo in mata ne ba sa wasa da gabansu wajen fidda mani biyan bukata duka wannan hanya ce wacce take haramtacciya Allah ya ce su muminai masu rabauta duka wa'annan ba sa yi ba sa biyan bukatansu na sha'awa illa ala azwajihim sai ga matattakinsu na aure aw ma malakat aymanuhum ko abinda hannayensu ya mallaka ku yango da suka mallaka bayinsu to ya halatta su sadu da su wanda yanzu babu su anan dai mu cikin mu to Allah ya ce fa'innahun gairu malomi su wa'yanda suke biyan sha'awansu ga matattakinsu na aure su ba abin zargi ba ne ba su da laifin komai sha'awarsu ta taso su je su biya bukatarsu ga iyalansu lada ma za a ba su ba zunubi ba saboda haka Allah ya ce famanifta ga wara a zalik duk wanda ya nemi wata hanya bayan hanyar aure da baiwa da in Allah ya mallaka masa ya nemi wata hanya da zai dinga amfani da ita na biyar bukatarsa ko ta hanyar luwaɗi ko ta hanyar maɗigo ko ta hanyar wasa da gabansa ko kuma ta hanyar sayan abin da ake ce mata dumya yanzu wai ya kai ma har an yi macen mace na roba mace wacce mutum zai je saye ta an yi ta ne kamar mace kome ba ruwanka da mata ta bata ma rai sai ka saye ta kawai ka kunna ka biya bukatarka wal iyazu billah to duk wata hanya Allah ya ce famanifta ga wara zali duk wata hanya da mutum zai yi amfani wajen kauda sha'awarsa ba ta hanyar aure ba to Allah ya ce masu yin wa'annan wannan su ne masu ƙetare iyaka fa'ula'ika humul adun wallazina hum li amanatihim ra'un sannan Allah ya ce su muminai masu rabautan nan su ne waɗanda suke game da amanoninsu suna kiyaye amana ba sa ha'inci ba sa cin amana in an ba su amana za su ba da ita yadda aka ba su wallazinahum ala salawatihim yuhafizun sannan Allah ya ce su muminai masu rabautan nan su ne waɗanda suke game da sallolinsu suna kiyaye salloli a kan lokaci ba sa yin sallah a lokacin da ba lokacinta ba ba sa yin sallah ba sa barin sallah har lokacin ta fita domin da wanda zai jinkirta sallah ya ƙi yin sallan azahar da la'asar sai da magariba ya gama leburancinsa ko ya gama kasuwancinsa ko ya gama aikin ofis ɗinsa bayan magariba ko da magariba ya zo ya yi sallan azahar da la'asar ko la'asar bayan lokacinta ya fita to wannan da shi da wanda ya yi sallah kafin lokacin ta duka ɗaya don ba bambanci wanda ya yi sallar wanda ya sallar magariba da azahar yana da sallah ko kuma yanzu in ka tashi ka ce bari in yi magariba ta yanzu kawai sallar ta yi me yasa saboda lokaci bai yi ba ko to kazalika wanda yaki yin sallar lokacin ya sallan yayi yana hidiman gabansa harkar duniyarsa bai yi sallan ba har lokacin ta ya fita idan yayi tayi wasu sukan ce tayi dan haka ma zai ce ai zai zai biya me za ka biya in za ka shekara dubu in dai wanda ya yi sallan magariba yanzu in dai ya yi salla shekara dubu yana magariba yanzu za a karba za ta yi to kazalika wanda ma ya barta lokacinta ya fita ba tare da uzuri na shari'a ba to ita ma babu ita kuma salla ba abin da Allah ya ƙi daga ƙafa a kansa irin salla wajen ba da uzuri rashin lafiya bai hana a yi sallah ko kana gadon asibiti an ɗora ma ruwa ko kana cikin najasa lokacin sallar za ta fita ba kuma yadda za ka yi kakawar haka za ka yi sallar ba a yadda a ce sai ka samu lafiya ba sai ka samu sauƙi a wajen yaƙi ana bin mutum za a kashe lokacin sallah zai fita aka ce haka zai yi sallar ba a yadda a ce sai ya samu ya nutsu sannan yayi ba ko an daina yaƙi in dai lokacin sallah zai fita ko paralyze mutum yayi gabansa ba inda zai iya motsi amma in dai matukar yana cikin hankalinsa in mace ce kuma ba tana cikin jini na al'ada ba ko na biki wannan kawai shine zai hana sallah wa mutum ya zamo ya fita a hankalinsa bai cikin hankalinsa to ko kuma mace ba ta cikin tsarki tana al'ada ko tana jinin biki amma don tsananin ciwo haka zai yi sallar iyaka in ba za ka iya ba ka yi yadda ya samu in ba za ka iya a tsaye ba ka yi a zaune in ba za ka iya a zaune ba ka yi a kwance kai in ma ya zamo ba za ka iya motsawa ba mutum ya yi paralyze da ido zai yi sallah ba a yadda a ce ya daina sallah sai ya samu sauki ba ko da ido za ka yi da ishara ka kalli inda kake sallah in kana ka kaddara kana tsaye kenan in ka zo ruku'u ka kalli ƙasa da nan in ka zo sujjada ka kalli ƙasa da nan haka dai za ka yi amma ba a yadda ka bar sallar ba to sai akan neman duniyarka ko harkokinka za ka bar sallar lokacinta ya wuce bayan Allah ya ce inna salata kanat alal mu'mini na kitaban Ubangiji Allah ya ce lalle ita sallah ta kasance akan muminai aba ce da aka wajabta ta aka fallanta ta aka rubuta ta aka sanya mata lokaci idan ba a wannan lokacin da Allah ya ce a yin baƙai to ba ta yi ba matuƙar babu uzuri na shari'a ba bacci mutum yake ba mai bacci ne in ya farka sai ya ga lokacin sallah ta wuce to dama an ɗauki alƙalami akan mai bacci sai ya farka yana farka wannan sai yi sallah amma inda idansa biyu ya bari har lokacin ya fita to wannan laifinsa ya fi ƙarfin ya biya sai dai ya ta neman gafaran Allah in Allah ya ga dama ya gafarta masa saboda haka sallah ubangiji Allah ya umarni ne da tsai da ita da kiyaye ta kuma masu tsai da sallah suna kiyaye sallah su ne wanda sallansu take hana su alfasha da munkari da haka daga cikin siffofin muminai masu rabauta Allah ya ce su ne wallazinahum ala salawa ala salawatihim yuhafizun su ne masu kiyaye sallolinsu Allah ya ce to irin wayannan masu wayannan sufofi sai ka je ka bi ka gani ka cika duka wayannan sufofin ko ba baka cika ba in ka siffantu da wayannan sufofi duka sai ka gode wa Allah ka ci gaba da roƙon Allah da dagewa Allah ya baka sabati har ka mutu akan wannan in kuma akwai ababen da baka yi baya daga cikin siffofinka wa'annan siffofi na muminai da suka da su rabauta to kai kokari ka siffantu da wa'annan ababe Allah ya ce wa'annan masu wa'annan siffofi sune alwarisuna sune magada magada mai aljannar firdaus Allah ce allazina yarisunar firdaus wa hum fi hum fiha khalidun sune waɗanda za su gaje gidan aljanna suna masu dawwama a cikin ta ba mutuwa ba fita Allah ya sanya mu a ciki saboda haka ubangiji Allah madaukakin sarki yayi umarni da kiyaye sallah a wata aya cikin bakara Allah ya ce hafizu ala sala ala fabi Allah madaukakin sarki ya ce ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah ba ku rinka yin sallah kadai ba ku kiyaye ta ku dinga yin ta a lokacinta ku dinga yin ta yanda shari'a ta ce a yi ta ku dinga yin khushu'i ku dinga yin ta da zuciyarku wa qumu lillahi qanitin ku tsaya kuma ga Allah kuna masu shiru masu nutsuwa saboda ita sallah ita ce ginshikin addini ita ce kan al'amari gaba daya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'asul islam ra'asul amri al-islam babban al'amari dai shine musulunci bayan musulunci kayi kalman shahada ka yadda da musulunci kayi imani rukunnan imanin nan duk ka yadda da su to sai as-salat na ginshikin addinin musulunci ita ce sallah don haka yace wa umuduhu as-sala ginshikin musulunci ita ce sallah wazir watu sanamihi aljihad kwaloluwan ɗaukaka kuma da mutum zai kai a wannan addini na musulunci shine a ce ya yi shahada ya yi jihadi kuma ita wannan sallah ita ce farkon ma yi hasabu bihi abdu yawmal kiyama abinda za a yi wa bawa hisabi da shi ranar tashin kiyama cikin ayyukansa saboda haka idan aka samu ta yi kyau sallansa ta yi kyau fa in salahat faqad aflaha wa anja in ta yi kyau to ya rabauta ya tsira wa in fasadat in kuma sallar nan ta ɓaci faqad khaba wa khasira to mutum ya tabe yayi hasara mutum ya tabe yayi hasara Allah kiyaye saboda haka Allah yake cewa wa aqimis salata inna salata tanha anil fashai wal munkar Allah yace ka tsaida sallah kun ji ka tsaida aqimis salata yace bai ce salle ba ka tsaida sallah lalle sallah tana hana alfasha da munkari haka nan Allah da ya tashi siffanta mutanen kirki salihan bayi sai ya ce wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus sala Allah ya ce salihan bayi su ne waɗanda suke riko da littafi alkur'ani tare da sunna hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne hanyar tsira wa aqamus sala su ne kuma waɗanda suke tsayi da sallah su yi ta a kan lokacinta su yi ta irin yadda aka karantar a yi ta Allah ya ce to lalle mu la nudi'u ajral muslihin ba ma tozartar da ladan mutanen kirki salihan bayi ita sallah ita ce mafificiyar ayyuka hadisi daga abdullahi dan mas'ud ya ce na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wataran nace masa ayyul a'mal ahab ila Allah wai shin a cikin ayyuka gaba daya wani ayyuka ne yafi soyuwa ga Allah madaukakin sarki a cikin ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa as-salatu ala waqtiha aikin da yafi soyuwa a wajen Allah bayan mutum ya musulunta yayi imani shine sallah akan lokaci ya sake ce na tambayi manzon Allah summa ayyu sannan me kala summa birrul walidain yace sannan biyayya wa iyaye Kultu sun ma'ayyu ya ce na sake cewa sannan mai kuma ƙala ya ce sun mal jihad fi sabilillah sannan jihadi wajen ɗaukaka kalmar Allah. Damura bin Hubayb yake cewa lalle manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Inna awwala shay'in yurfa abu na farko da za a ɗauke a cikin wannan al'umma shine amana da kuma kushu'i la takadu tara khashi'an kusan zaka ga kusan da wuya ka samu mutum mai kushu'i wallahu almusta'an wala haula wala quwwata illa billah saboda haka ya ku ƴan uwa mu sani cewa ita sallah ita ce ginshikin addini ita ce mafi mahimmancin rukunai daga cikin rukunan musulunci guda biyar bayan kalmar shahada imani abu na biyu sai sallah sallar nan Allah ya fallanta ta ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a daren da aka yi isra'i da shi tafiyan dare daga nan aka haura da shi sama aka yi mi'iraji da shi wanda a can sama sammai bakwai aka farlanta sallan salloli hamsin saboda ramar Allah aka dinga haffafa ta aka sauke saukaka ta har ƙarshe aka mai da ita biyar kuma za a ba da ladan hamsin ɗin kowane ɗai kai ninki goma ne kamar kayi sallah goma ne wannan kuma rahama ce ta Allah da yi wa bayi sanin halinmu da rauninmu su ya wajabta mana mu dinga kiyaye wannan sallar to amma in ka lura sai ka ga har a hakan a biyar ɗin da aka bar shi har yanzu wasu suna gazawa daga cikin mutane wajen ba da sallar gaba ɗayanta za su yi ta ne da nauyin jiki da lalaci da ƙyar wasu ma su yi wani ba za su yi wani ba to ina da a ce kuma tana nan a hamsin ɗinta ne sannan yana daga cikin tsayi da sallah yinta a cikin ga maza mutum ya je masallaci ya yi tare da jama'a matuƙar babu uzuri da ya halatta masa yin sallar shi kaɗai to wajibinsa ne ya je masallaci ya yi sallah tare da mutane domin Allah cewa yake wa aqimu salata wa atu zaka wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'arraki'in da ubangiji Allah madaukakin sarki ya tashi umartan mutane da tsai da sallah sai ya ce ku tsai da sallah ku ba da zakka sai ce warka'u ma'arraki'in kuma ku yi sallah tare da masu sallah ku yi ruku'u tare da masu ruku'u wannan zikrul juz'i ne wa iradatul kulli a ilimi na balaga za a ambaci wani bangaren abu kun ga ruku'i wani bangare ne na sallah so sai aka ambace shi ku yi ruku'u ana nufin ku yi sallah a larabci a balaga wannan abu ne na balaga na ƙwarewa wajen iya magana a ce ku yi a ambaci wani ɓangaren abu ana nufin gaba ɗayansa saboda haka warka ma'ar raki'in yana nufin ku yi sallah tare da masallata kenan a yi jam'i fallahu subhanahu wa ta'ala a mara bi ikamati sala Allah madaukakin sarki zamu ga a wannan aya yayi umarni da tsayi da sallah a lokutanta da aka iyakance tare kuma da jama'a a cikin masallaci ka je masallaci kai sallar karka jinkirta ta gabarin lokacinta kuma zuwa masallacin nan wani ƙarin falala ne da lada a kai don annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa duk wanda ya kyautata alola a gidansa ya yi ta da kyau yadda manzan Allah ya karantar ya fita ya nufi masallaci ba abin da ya fidda shi daga gida sai don wannan sallar ba don yana da efi da wani ba za su gana da wani a'a dan sallah ya je to babu wani taku da zai yi face ana kankare masa zunubai ana rubuta masa lada har ya isa in ya isa kuma yana jiran sallah mala'iku za su yi ta masa addu'a Allahumma gfirhu Allahumma arhamhu Allah ka gafata masa Allah ka ji gansa har liman ya zo a yi sallah za a yi ta rubuta masa ladan sallah matukar sallah yake jira ya yi magariba yana jiran isha ko azahar yana jiran la'asar a wannan tsakanin za a yi ta rubuta masa ladan sallah yake ko a zaune yake mala'iku suna ta masa addu'a saboda haka wala tu'akhiru an waqtiha illa li'uzri ita sallah sai da ita ake yi a yi ta yadda shari'a ta shar'anta ba a jinkirta ta gabarin lokacinta ana so a tsaye da sallah ne a yi ta cif yadda shari'a ta karantar a zo da dukkan rukunanta farillanta sharuɗanta wajibanta nutsuwa daidaituwa duk wanda ya ba sallah ba nutsuwa to babu sallar sallar ba daidaituwa babu sallar dole sai ya yi ta da kushu'i kuma wannan yana daga cikin duka in an hada tsai da sallah sabanin yadda wasu suke sallolin wasu kan ma ba su sallar ma gaba daya kuma kaji ya ce shi musulmi ne kamar yadda a nan jihar bauchi a jihar bauchi a nan nan ningi local government an samu wani ƙauye jirgagu ne kome wasu mutane ne a wajen su musulmai ne suke cewa ga karatun alkur'ani amma fa ba sa sallah sallah kwata-kwata duk garin ba masallaci kuma in ka kur'ani gashi nan amma sallah su ba sa sallah kayansu kuma farare suke sawa kowa a garin farin kaya ne a nan wajen ningi suke jirgagu sai da 'yan da'awa Allah ya saka musu da alkhairi suka fara shiga yanzu an samu an gina musu masallaci sun fara sallah har yanzu akwai saura dai amma wannan babban ƙauyen da suke da yawan an dai gina masallaci a wajen kuma an ka taɓa su musulmai ne amma ba sallah to wani musulunci ne ba sallah fatariku salah kafirun shi wanda fa baya sallah fa malaman musulunci suka ce ma kafiri ne duk azuminsa duk hajjinsa duk karatun ƙur'aninsa duk abun nan in ya bar sallah to ya zama kafiri wannan shine magana mafi inganci daga cikin maganganun malamai kamar yadda as-sama'atu Sheikh Ibn Bas Allah ya ji kansa yake faɗa. annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'ahadun lazi bainana wa bainahum as-sala bambancin da ke tsakaninmu da su susuwa ne arna kafurai ya ce ita ce sallah faman taraka faqad kafara duk wanda ya bar sallah ya daina sallah ya kafurta malamai suka ce tariku sala la yuzawwaj wanda baya sallah ba za a masa aure ba za a bashi mata ba ba za ba za a daura aure da shi ba wa iza mata la yuksal idan mutun ya daina sallah ya bar sallah to in ya mutu ba za a masa wanka ba wala yukaffan ba za a masa likafani ba wala yutfan fi maqabiril muslimin in dai ya daina sallah baya sallah ba za a bisine shi a makabartan musulmai ba bal yutfanu fi sahara kawai sai a je jeji bayan gari a tona rami da kayan jikinsa kawai a jefa shi tunda baya sallah kwata kwata ya daina sallah wala yuras kuma ba za a gaje shi ba in kuma babansa ya mutu ko ɗansa ya ce a ba shi gado ba za a ba shi ba shi kuma in ya mutu ba za a gaje shi ba kawai sai dai a ɗauki dukiyan na kusa da shi kawai su ci ba wai maganan gado ba shi kuma in wani nasa ya mutu ba in an zo rabon gado ɗansa ya mutu ko babansa ba za a raba da shi ba Allah ya sauke saboda haka sallah ita ce kashin bayan addini mu tsai da sallah mu koyi sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu yi ta yanda muka koya yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin ta wasu suna sallan ma sha Allah amma kuma ba yanda aka ce ayi ba zaka samu yana sallan amma ba cika ruku'u ba cika sujjada nan da nan kawai zai zo ya kakkafa sallan ya tashi to irin wannan sallah kusan ɗaya da babu ne domin wani ya taɓa zuwa ya yi sallah ya zo ya yi wa annabi sallama annabi ya ansa ya ce je ka yi sallah ba ka yi sallah ba ya sake zuwa ya sake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa je ka yi sallah ba ka yi sallah ba ya sake zuwa ya je ya sake ya sake dawa ya annabi sallama annabi ya amsa ya ce je ka kai sallah ba kai sallah ba to anan ne yace ba shi fa iya abin da zai iya ke bai sanya ya zai ba annabi ya koya masa yace kaga in kai ruku'u kar ka dago sai ka daidaita raki'an kana mai ruku'u ka nutsu ka daidaito sannan ka dago in ka dago sai ka daidaita a tsayitir kowane kashi ya koma inda yake sannan ka yi sujjada in ka yi sujjada sai ka nutsu a sujjadan ka daidaita ba ana yi kaman an sa goci a wuta ana yi Allahu Akbar an dago ka je kauye ka je kasuwannin kauye ka ga yadda ake sallah kai a cikin garin ma ka je wasu wurare banda irin garin Bauchi ka ga yadda ake sallah wanda irin wannan sallah babu nutsuwa babu daidaituwa kuma irin sallan nan ne ta musius bi salati to annabi ya ce masa da ka mutu kana irin wannan sallan kuma da ka mutu ba ka sallah to fa irin wannan sallan ne Allah yake cewa fawailul lil musallin ba masu marasa sallah aka ce ba masu sallah Allah ya ce wailu ta tabbata gare su wailu nan wata rijiya ce ta azaba a jahannama aka ce ta tabbata ga masu sallah amma wasu irin sallah wace irin sallah allazina hum an salati su ne waɗanda suke sallan suna gafale suna rafkane ko kuma za za su yi sallan ba sai sun gama shigulgulan duniyarsu za su zo su yi ta kafkaf stashi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma cewa yi sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake yin sallah saboda haka mu tsaya mu gyara sallarmu mu tsaya mu daidaita sallarmu mu zama masu nutsuwa a sallarmu hadisin abu kuraira ya tabbata cewa dakala rajulal masjida kamar yadda nake gaya mana ɗazu wani mutum ya shiga masallaci da ya shiga masallaci a daidai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid yana zaune a wani shashi wani ɓangare na wannan masallacin sai mutumin ya zo ya yi sallama annabi ya amsa masa bayan ya yi sallah kenan sai ya ce masa irji fasalli kamar yadda na gaya mana ɗazu ko ma ka je ka yi sallah har sai da suka yi uku ya je ya dawo ya ce ko ma ka je ka yi ba ka yi sallah ba ya je al'imamu bukari ya fitar da hadisi to idan ka dubi wannan ka dubi yadda ake sallah yau za ka ga akwai matsaloli yadda mata suke sallah da wasu mutane a kasuwanni a ƙauyuka to lalle ne mu zamo masu tsai da sallah ba masu yin sallah ba ubangiji yana umartar mu ne da tsai da sallah kuma imani ba kawai shine kayin kayin sallah ba a'a ka dinga tsai da sallah imanin mutum ba zai inganta ba sai ya hada da tsai da sallah kamar yadda wannan aya take nuna mana Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya sanya mu daga cikin bayinsa waɗanda suke masu tsai da sallah kuma a nan za mu tsaya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu ga dukkan alkairansa da yake cikin waɗannan kwanaki da suka rage Allah ya gama mu da su Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin bayinsa waɗanda zai ‘yanta gabarin shiga wuta har abada. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi. Allah ya san bukatan kowa, duk wani mai bukata na alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatansa. Masu damuwoyi Allah ya yi musu damuwoyinsu. Marasa lafiya Allah ya ba su lafiya. Mata masu juna biyu Allah ya sauke su lafiya. ‘yan uwanmu da suke cikin tashin hankali da fitintinu a wasu yankuna na wannan ƙasa da ma duniya gaba ɗaya Allah ya kawo musu mafita Allah ya yi musu. Allah ya zaunar mana da ƙasanmu lafiya. Allah ya zaunar da musulmai a duk inda suke cikin aminci. Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu daga cikin wa'inda zai ‘yanta ya musu gafara a wannan wata. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن داعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلد علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعل